أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi biyar ga wata na Ramadan hijira shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin tafsirin surat al'araf a jiya na mun tsaya aya ta arba'in da tara ta surat al'araf yau insha Allah ku nan ne aya ta arba'in da hudu muka shi mun tsaya da uku aya ta arba'in da uku muka tsaya za mu tashi da hudu insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi tambaya ta farko iya tambaya kan cewa wani yawa wani aiki bai biya shi ba ya ƙi biyan shi sauran kudin ya mai ya ce ya bar shi da allah ya tahiye shi to ya tambaye da yake mai matsayin azumin shi to shi masalar ta duk da an san maganar mai azumi ya kame baki kuma ya kame saban Allah amma irin wannan ko da laihi ne bai da alaka da azumin shi azumin shi daban kuma wannan in zalimci ne yayi na hana shi kudin domin akwai yakan ya mai aiki ko ba kudin ko na da mai gito annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa ku ba duk mai aiki ladan aikin shi kayan gumin shebu shi wannan shine kaida kuma ruwa tabbatatta a cikin sahih bukhari ta tabbata manzon ya bar labari duk wanda ya danne haƙƙin wani ya mai aiki kibiyan shi gobe kiyama Allah ne mai husuma mai neman haƙƙin kenan mutum ya hatara da cin haƙƙin mutum amma maganar azumin shi daban kuma wannan zalunci daban in zalunci ne ba abin wani ko babu ko wani matsala daban sai ita kuma ta biyu iya cewa irin abona na zamani na tiktok akwai wasu adadi da mutum in ya kai akan ba shi wasu kudi to ai kai ka san mai da ba shi kudin wannan kudi kaman kamasho ne ai dan kai tiktok ko wani faso da abin da kai yi wannan mai gaki aka shiga ta yaban zani akwai ta yarjejeniya adadin yanda aka shiga wannan tiktokin akwai kudi suke samu kai mutum in ya kai ba su adadin kiliyan kaza ya kai sun samu kaza ta hanyar shi dalilin wannan su kuma a cikin abin suke samu ne su baka dan wani abu kamar kamasho ne wannan ka ci halaka in dai alkhairi ga da ma in alkhairi ga da sai wannan shi liman ne ya shiga sallah sai ya tuna ko a lutawar wai sai ci gaba da sallah don wai a bayan shi ba wanda za su ba su ke ilimanci yan uwa shi dai wannan limamin tabbas bai kamata ya limanci ba don dan rudu ne wanda bai san limanci ba in muka koma ma maza ba sun adari sun masu suka waye da suke ba dole sallah ba da wuri ne ko suna cewa masalar yana take wanda ya salla da gangan akan halitta salla babu arwala ya kafurta to kakon shi wannan iyawa jahilci ne ko wani kunya daban sauransu duk da haka dai laihi ne laihi ne ya yi babba salla babu arwala to maganar yanzu cewa ya sani me matsayin sallar mamun shi shi mamu idan limamin ku ya salla babu arwala ku da arwallanku shi ta shawa ba ta shaye ku ba sallar ku ta yi eh kun bauta ma Allah yanda Allah ya ce ku yi misali Umar bin Khattab da Abdullah bin Umar ya tabbata ya sallar asuba da janaba daga baya ya da janaba ce shikenan shi kada yawan kaji sake sallar shi ba ta shama mu idan liman ya yi ishin arwalla wani abu yau kana kuma musalla kula ya talau shi ta shawa kwarar Eh. sai magana rawatib na filoli suke da alaka da farilla wadda ake ban sallar isha an yi da lokacin tarawih tulanwa mai ake ce kai kana raka abin za a yi goma ma mai lakar saba kan kawala inda aka ce akwai dama mutum yana iya ba ana shi ba amma ina akwai dama yin ta yanzu a nake tarawih ya gaba wani damai amma mutum ya yi ba lahi ba ne ba a takaici sai maganar wasu an ɗauke su aikin garin ce kun jami'an tsaro ɗan wa masu farmasiyon masu ba da ɗaukan horo na jami'an tsaro da ake kaiwa wajen ba da horo maganar azuminsu shi akwai matsalar farko cewa duk wanda yake cikin bulaguro ko soji ne ko ɗan kasuwa ko ɗan bulaguron ziyara ko mai kata yin ɗan bulaguro ne an baka damar ƙasar sallah ko da aji azumi a ƙalƙashin ba dan farmasiyon ba ƙalƙashin ɗan bulaguron domin duk farmasiyon ana ta ne a wani gari ba a yanta a cikin gari ɗan farmasiyon mai yawa ana yanta ne a wani gari to shi kuma matuƙa an kira bulaguro ne da mace bulaguro ko kilo 20 bulaguro na shara kenan tunda a bulaguro kuke za ku iya aje azumi dalilin bulaguron ku daga baya ku rama azumi wallahu a'lam alarma aya ta 44 araf ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين نعم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ɗanwa wannan wani abu ne da gobe kiyama zai kasance bayan Allah subhanahu wata'ala ya sa 'yan aljanna gidan aljanna 'yan wuta gidan wuta akwai wani wuri wanda yake da da sunan surar araf Allah ya kanje wasu bayi a wannan wuri illa wannan ya tabbata ta wannan aya akwai wasu da ake ajewa a wannan wuri su wane ne wannan shine maganganu na magabata babu nasi sahihi sarihi qur'ani ko sun da cewa su wane ne amma da wasu ne wanda za su yi wannan tattaunawa tsakanin yan aljanna da yan wuta wasu na cewa daga cikin abin da ya zo cikin mun tafsirin sahabbai cewa zamu ce salaf jamtabiyai masu tafsirin ƙwararri wa'inda ladansu da zinihinsu ya zo daidai an yi awo laftu ba ja inda sakulata mawazinu ya yi wani aljanna hafata mawazinu ya rishin ya wani wuta to su an laftu ba ja daidai lada da zinihin sun zo daidai kenan ba su da inda za a ce kai tsaye ga da za a su ne ake ajiye a wannan wurin kayan Allah ya rahama shi ta gidan aljanna wasu na kawo asar cewa wai an ce yanzu na ko da ɗan zina ya aiki a nan za a ji shi shi bai shiga aljanna ko bai shiga wuta in ya zama mutum kwarai ne ma wai wannan ba gaskiya ba ne ba a lahira gida biyu ne farigun fil janna wa farigun fil sa'id wannan dan wani abu zamu ji abin da yau kana za a yi dan tattaunawa ce daga baya Allah zai hukuncin shi ya sa su ma gidan aljanna kuma mun sha wannan bayanin yan uwa wanda Allah ya kaddara ya zo ta wannan hanya yayi hakuri ya nungum kaddara amma wannan zo ka ta wannan hanya ka ta sa maka cikas tsakanin kai da Allah ka sa maka cikas wajen alaƙa da Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya mana inna akramakum indallahi atqakum mahi karamci a wajen Allah ba dan wane ba jikan wane baban wane a a taqaku ma'auni tsakanin Allah da bayi tsoron Allah ne ba ruwan Allah kai wane ne dan wai wanda tsakaninku ne mutane kuke ga dan wani jikan wane amma shi Allah ya alaka da bawa da matsayin shi takawa kenan in ka bi Allah kai tsoron Allah maza da mata ta wannan hanya wallahi za ka ga gidan aljanna tsamo tsamo dan shari'i dan waliyi in bai ba Allah ba a wuta ba ruwan da babanka da kakanka a waye kai ka ka wani iyaka da yawa cikas a cikin barna cikin al'umma in matan su da ta zinata tana ce da wuta ce namiji ne ya ƙara barna wani ce shi dan wuta ne ba haka bane nasin qur'ani wala tazwa zata wazir ukhra Allah bai kama wannan lahin wani annabi sallama cikin ruwa ta inganta iya cewa laysa li ibn zina min yawm zina abu shay'un dan zina bai alaka da lahin wani shi bashi da wani abu na abuwa shi inda ya ba Allah kaman kowa wannan korin wata Allah ya saka zo amma ka ba Allah kaman kowa zaka shiga aljanna ala almuhimmu dai wasu ne a arafin wannan Allah ke magana su Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar Allah ya ce ƴan aljanna za su kirayi ƴan wuta kuma wannan kira ne kai tsaye kowa zai ji kowa kuma ka san ta direct eh za su gaya musu cewa nan kama a tada musu hankali ne a musu gori za su ce ma ‘yan wuta an ƙadi wajadina ma wa'adina rabbuna haƙa fahal wajattu ma wa'ada rabbukun haƙa za su ce mu dai haƙiƙa ƙadi wajadina ma wa'adina rabbuna haƙa mun samu alƙawalin ubangiji da ya mana alƙawali ne na gaskiya don gama a gidan aljanna fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa ku kun samu naku kuma naku gaskiya ne tabbas gaskiya ne wannan yawo kana wannan cikin cikin wasan sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan kalma lokacin da aka zo aka kashe mutanen badar irin su abu jihal su utuba bin rabi'a su shaiba bin rabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan an kare badar da kwana uku inji umar ke cewa sai nuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya lodi ya ya ya sudi sai muka bayan shi musan zaba sai je ya tsaya don akwai wata rijiya dawowaki na kwadashawa sun fara wari an annabi ya umarni a tu a jaga wajen a tura cikin wannan rijiya mazana ya zo wajen rijiya ya tsaya ya irin wannan kalmar cewa ya tuta bin rabiya ya ce wannan gido ne mayan kurshen ya kiraye su da sunansu ya ce fa hal wajatu ma wa'ada rabbukum haqqa kun samu alƙawalin ubangiji da ya muku ya zama gaskiya fa inni kad wajadtu ma wadani rabbiyaka ni na wana samu ya tabbata alƙawari na na kun samu sai umar ki ya rasulullah yau shi zaka rika ma gawa ta yi tsami magana kaga ma gawa magana ya rasulullah annabi ya ce umar ya ce wallazi nafsi bi biyadi na rata da wanda rana ke nishi ma tun bi asma lima qullu walakin lasati an yajibu yace umar yace na rantsa da wanda rana ke hannun shi baka hisa bai jin abin da nake gaya musu na wata ruwaya ta wannan cewa ɗaya cikin masu ruwaya suke cewa abin da ya wakana annabi ce Allah ya raya su ne don ya jiyar da su wannan gorin ba da na kamar ya ji wani ba Allah ne ce Allah ne ya raya musu don su ji wannan jawabi kenan wannan zai wakana tabbas a gidan aljanna 'yan aljanna za su yi wannan magana su da 'yan wuta kai tsaye duk da wannan yawa kana za a yi a jumulce kuma za a yi a farad yakan yi a nan duniya kana da wani aboki wanda yanin wadda ka mutumin banza ne kai tana kan hanya kun fafata kai da shi allah raba ku dai bai ja ka ba iyama ta tashi ga kuna iya abokai ne abokan juna ne wancan iya daga cikin yan wuta ana cikin shagali a aljanna sai shi wanda ce in ni kana li qarin a duniya ina da aboki zubi ganshi ba abokina wane ban gan shi ba kenan tun da bai nan cikin abo- cikin abokai iya fadar mu daya majalisar mu guda da su ba ga wani bizo ba ba ga cikin ba tabbas inda gidan aljanna zamu zamu gamu da shi da hikima ta Allah rahama ta Allah aljanna yanda kuke rayuwa a duniya abokan juna ana sabar a majalisi har gobe kiyama za ku haɗe haka za ku fada aljanna tabbas to ya adam ya ga babu wani yace to ni ko kuma da ma ko abokina wani ban gan shi ba falatum tadawun ko za mu leka can za mu leka ina wuta tuna bai nan Allah ta fatala farawa fi sawal jahim iya tsinkayawa duk girman duk girman wuta Allah ya kuna abu da ya guda mishi Allah ta farawa fi sawal jahim sai ga wani abokin tsakiyar wuta ga can kuma Allah zai ga masa kwanta kai tsaye zai ce tallahi in kinta la turdin wallahi ni mata rabbi da kutu min al-mudarin zai ce wallahi wa na rantse da Allah sauran kadan ka gama da ni ma bika sauran kadan in kika zo sauran kadan ma gama da ni to ba kace ba kamar ba an kare ba daga an mutu daga duniya kai ba ba wata lahira kaza kaza kashi ba mutu ba yau kashi kashi ne ke Allah zai sai magana kai tsaye to wannan ko magana ce ta ta jama'a ɗan wuta ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن الجنة ذات وإن وتمغنا cewa mu dai an kad wajadna ma wa'adna rabbuna haqa mun samu alƙawalin ubangiji alƙawari na gaskiya ga mu a cikin ta fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa ku kun samu alƙawalin ubangiji ya zama na gaskiya qalu na'am ba gardama su ce tabbas nan kasa cikin mutai suna cikin wannan magana fa adzana mu'adzinu bainahum al'anatu lillahi alal zalimin yanzu kenan za a yanke magana cewa Allah ce wani mai sanarwa zai sanarwa tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna cewa tsinuwar Allah ta tabbata ga duk wani azalimi gudun shi ke da haraba su an kare to Allah shi gama su waye wa'annan azalimai wanda gobe kiyama haka zai kasance gare su allazina sudduna an sabilillah su ne wanda suke kanke mutane game da hanyar Allah ɗan wance ya sudduna bisad ya sudduna bisin daban nasin a riya hanyar kama ka zo bisad kana kallon abu saddawu an kaza kana kallon abu idan ka kan so ka je ya kan riga ga abu kana kallo kan so ka je ya kan giga kana kallo a kange mutum kai zo wanda suke kange mutane game da hanyar Allah ga suna kallon gaskiya sarai da shubaha da ƙarya da abubuwa da wadara kalmomi hana su bin hanyar Allah shi ne sutura sabila suna masu kange mutane game da hanyar Allah don har yau na zo zaka misali yawan bajin sarrafa sarrafa malam bida ana kira kowa imani duk mai hankali ko baka ilimi rayuwar mutanen kasashen mu yanda bid'a da shirka ta zama mai mutane ta kowane bangare shirka ta kowane bangare a gama Allah a kira aljani a kirayi ice a awa ice magana a rata guru a rata kiri wanda ko a wajen ba sa ba tsakanin malamai kan guru kiri kawurci ne da suka samu sabani laya yan ta qur'ani ce amma guru da kiri wani ba magana kawurci ne annabi sallallahu alaihi wasallam kawurci ba lahi ba bicin ba magana ba magana makan shi don wani abun kowa san da su yanda ake irin wani ababai an ta cikin rayuwa maganin wani jini maganin kishiya maganin yasin kin ma wata qur'anin ga wata zartasa ya yasin mai sarka yasin wace ce qur'anin su tabbata ya da awa mutun sharri ko sani ko suna magana tabbata da da ga ce ba ya san an kare amma zaman da jiki ne kan ce ya san an ji wani sharri ba aya ce mai tabbatar da manzanci aya ce sura ce mai tabbatar da labarin kiyama ta ta annan manzo ne na Allah amma ana ke wannan sura aya wajen malaman gargajiya in tsubbu cewa aya ce ta awa mutun sharri ana cikin wannan duhu bakin kiran wayan wace bid'a wala bid'a ada ɗan rikiya ce ba ta kai komai shirka ake dumu dumu an ta cikin shirin na ce bida ce waɗanda dama dama iya an kasha kashi ma kasha biya wata ranka amma shirka ce ake wa shirka aka tafi duk mutum ta kowane ɓangare an kai malami a gida inda ba na Allah ya kiyaye ba kuma da biyar bari wani shirka ta kowane ɓangare ta maganin mace ne sammun ne wane ne jeje ne duk daga sana to aka zo ana kira ɗan waku walka Allah ba wasu wani tunani suka walka ku zo a gyara wannan abin muhallaka ce shirka bid'a to su sauran malamai wai su dan abin da suke samu su kare abincinsu sai suka kama wannan malaman sharri ƙarya suke busan annabi busan uwaye an ce uwa mu rubuce wani da meye kaga nan shine meye su kanke mutane kan su gane gaskiya shi magana kenan sai su halibi masu wa'azin sai an aka ce dan wa kai musulmi aka ce wannan bai san annabi ta za ka so shi ta za ka shaware shi an ce wannan mutumin bai san annabi bai annabi ne kaga wani wani makami ne nukiliya a bikin mai wa'azi bai san annabi sun ce uwa ma wa uwa an balamce kaman ka hurta littin ne wa banza ce wani imanin wa ko addinin shekan daga daga ko addinin kan wuce gumki duk sakarcin addini ne ba ta uwa banza ce a duniya da a duniya ba addini ce uwa banza ce ko uwa banza ne ba madan sharri su bata mutane yanzu sun ce ma uwa ba kowa bace ba dole gama rigima uwaye da iya kan ce dan kashi kai da sunna an ce dan gaci kai ka yadda ka dole ai rigima tsoho da yaro dole ai rigima an ce mai dan shi ya ce uwa banza ce ya ka yadda dan ka shiga to wannan shine sharrin miyagun malamai kenan sharrin su kenan suka yi ta bata amma kullum ce ta gaskiya aka ce ƙarya kuma take mata ya amma alhamdulillah ana ta ana ta ana ta iya kowa da ya gane cewa dai ƙarya ce suke kuma kuma hisabi ya gobe kiyama da yawa wala ka sukan yi suka hana mutane jin gaskiya wasu sun tayi wasu sun tuba wasu mutu akan zini can kiyama ya an gami ya an gami gobe kiyama sun batar da yawa cikin mawala da yawa sun batar su kuma Allah Allah ya mata tambaya wallahi duk wanda ya buta batar da wani gobe kiyama Allah ya mata tambaya kana sauran gobe kiyama mutum ya kallon gaskiya ka hana shi kamar ƙarya kamar shari ka bata hankalin shi wallahi gobe kiyama Allah ya muku shara wallahi Allah bai barin ka haka nan da haka kenan kana suna kallon mutane su ne wa'annan su ne wasu kanke mutane ga hanyar Allah wa yabghuna iwaja ba sa kullun suna neman hanyar Allah ta karkace ka abita sun kanke mutane suna neman hanyar Allah ta karkace ka ta miƙe sak wannan su ne ƴan wuta yace wa bil akhirati kafir kuma sun kafirce mu gobe kiyama me Allah ta gaba wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
yan wa'ana yanzu mun ji magana 'yan aljanna irin abin da suka faɗa ga 'yan wuta nan kuma sai Allah ka mana magana 'yan araftin Allah ce wa bayyanahu ma hijab Allah ce fadu bayyanahu bi surul hubab ko wannan hijabin da ke an sai Allah ce tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna akwai hijabi wa Allah araf akan araf wannan wurin da yake tsakanin yan wuta ta tudu tudu ne wani wuri na musamman dai a wannan wurin wanda yake tsakanin wuta da aljanna yace wa alal araf rijal akan araf akwai wasu mutane an ce mazaji zan rijal da bangaren rijal kenan akan araf akwai wasu mutane ya'rifuna kullam bisima su ba su shiga wuta ba kuma su aljanna amma suna gane yan wuta suna gane yan aljanna yace suna ga ya'rifuna kullum bisimahum suna gane kowanne da alamar shi wa nadaw ashabal janna su yan arafa nake magana za su kira yan aljanna an salamun alaikum za su ma yan aljanna sallama amincin Allah tabbata gare ku amma suna wannan sallama lam yadkhuluha wa hum yatama'un ba su shiga ba ciki har yanzu suna daga waje amma suna kwaɗe shiga wannan gidan aljanna su sallama salamun alaikum وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نعم yace wa idza surifat absaruhum tilqa ashaban nar tilqa ashabin nar yace lokacin da aka juya ganin su wajen yan wuta kaga nan dole ne ba sa san kallo amma tun da kansu za su juya su gani yan aljanna salamun alaikum amma yan wuta ba sa kallo amma za a juya su su kalli can idan aka juya su wajen yan wuta ke suka ɗan wuta ƙalu rabbana la ta ja'alna ma'al qaumin zalimi ya ubangiji kaka samu ta da mutane a zalimi kaka samu cikin su ta suka neman tsari da ita nasir ne sun musallama nasir ya matsari bayan shi ma an sa sun kalla tilas da ce ya ubangiji kaka sa mu tare da mutane azzalimi Allah ce gaba ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون na'am wa nada ashabul a'raf rijala in dai wannan a'raf kin za su kirayi wasu mazaje daga cikin ƴan ƴan wuta za su ce kuma ce wannan ya'rifunahum bisimahum za su gano su da alamarsu nan manya-manya jagorori ƴan wuta wanda a nan duniya an san su wajen adawa da addinin Allah Allah zai zai gwada musu su suna cewa kasamar mahi yawa kullum zaka manyan bata jago bata suna siffanta mutanen kafi kan gaskiya da batattu sun bar hanya batattu ne lalatattu ne to shine anan su ɗan araf za su ce ma wannan yan wuta ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun to kusuwa ne yau me ya wani yawan kuni mahi yawa kuna alfahari da kuni mahi yawa kuni masu dukiya kuna girman kai kuni manya a gari me ya amfanin girman ku me ya amfanin yawan ku me ya ga ku yau ga gidan wuta aha wallahi alladhi
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون نعم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة to ku ga ku dai manyan garin da yawan da komai ga ku a wannan halin wuta a haula to wa'annan kin ma'ana nan suna ishara ga 'yan aljanna alladina aqasamtum la yanalum la bi khayr barama na kuke rantsuwa ba su ba sun bar hanyar Allah batatu ne to ga sanan su a matsayin su an ce udkhulul janna su an ce su shiga aljanna suna ga cikin aljanna kuma aljanna la an ce musu alqawlan la khawfun alaikum wa la antum tahzanun ga sanan an ce babu tsoro gare su ba bakin ciki ku ba kuna halin ku ciki malamin da ce nan bayan su musu wannan gori Allah zai zai wannan magana udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaykum wa la antum tahzanun babu tsoro babu bakin ciki su ga sa gidan wuta manyan ci gaba ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين subhanallah yan wanzu dai kuma kaje mun ji kira yan aljanna ga yan wuta kira yan ara ga yan aljanna ga yan wuta ko da su kuma ga sai kira yan wuta tana wuta su ma za su kira Allah ce wa nada ashabun nari ashabal janna su ma yan wuta za su kirayi yan aljanna kowa Allah zai guda kowa kowa za su kira yan aljanna أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله yanzu za su ga neman agaji taimako ga 'yan aljanna su mun sun ga aljanna sun ga irin abin da ake ciki na shagali zai da ma'ai na duniya ne wani iya cikin matsala wani ne wani mai agaji za su ce ya su ce ma 'yan wuta 'yan aljanna an afidu alaina min alma ku zubo mana wani abu daga cikin ruwa ma ku ba mu ruwa shi mana tun magana suke cewa kaga gidan aljanna kishirwa ta sha musu kai ba bala'in da ya kamar kishirwa ku dan zubo mana wani abu daga cikin ruwa na aljanna aw mimma razaqakumullah ko wani abu daga cikin arziki da Allah ya baku ku ba mu wani abu daga ciki ina ga dan wuta za su nemi agaji a wajen ɗan aljanna to abu ne wanda bai samuwa qalu inna Allah harramahuma 'ala al-kafirin wannan abin da kuke nema ruwa da abincin aljanna to Allah ya haramta ta ga duk wani kafiri ba ku samu kuma ko kan ku hada kuran ya Allah ci gaba الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون a nan allah subhanahu wata'ala na wanda siffanta mana halin kahure allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba ba suka roki addinin su kayan wasa na gangan jiki da kayan shagala kullum a more kullum wasa eh kullum wasa wannan ɗabi'a ce ta kahure kuma musulmi da yawa suka ɗauka ta take ta a gaba za ka kware da wasa ke da kima a cikin al'umma cikin ƙasashe hada nasu imanin a nan da yanzu a ga akwai ministan wasa ko ko babu shi na wasa akwai na addini to halin mutane ne su su su ake bi wasan ne a gaba shi ke da kima to halin su ne muka bi eh shi ne a gaba da bidije da komi na shi amma addini ya da bidije babu ba shi bidije ba shi bidije ko daya ko biye ko biye babu shi bidije to haka da haɗa biya su haka zuwa ke duk hanzu ba haka ne to Allah wannan yan waka shi ne Allah ke wannan halin su ne wa kuma na ke musu shaide haka suka ɗauki a su addini ko a yi wasa a more wasa na gangan jiki na ɗauka kayan ɗauka hankali gurin haka Allah ce su ne allazina takhadhu dinahum lahwan wa laiba shine addinin su kon wasa da kayan shagala man shine gaban su shine rayuwar su shi sha musu kai ba abin da ya dame san bashi ba ina kun sai kuma da haka da yawa mutane haka yace wa gharratu min hayatud dunya wannan mutane musan duniya ba duniya mai wadare ta wadare su ta mai wadare ya ta wadare su suna gona shine daidai ba su da shagali yawan na kuran kuma suna ga shine daidai rayuwarsu su bata lokacinsu su bata dukiyarsu kurin wasa shagala iri-iri kuma iri-iri kuma kuna tare da su kuma da kudin ku biya ku je a yi da ku sai ka biya ma shi ne mafi sada shi yancin kaga dai yanzu babu inda ci ana wani taron wa'azi ya gabiya suke ka shiga amma a ce wani babban wasa ya zo wata babban mace ta zo wata babban mawaƙiya ta zo sai ka take ta kare ka hawar wasa mutane haka ne zai yi abin da wannan kashe ne Allah ya hatara iya cikin yaudarar duniya hana ka abin kamar daidai ne shi mai ne mai yaudar mai tagarrutun mai alguru abu ya arude ka abin banza abin da kashe abin da bashi na kware ji na kamar cikin daidai ci gaba ne eh wannan kudi na ne ji gani shakata kaza kaza kuma kullun sabo wasa ma kullun sabo iri iri kullun sabo ya kira wasa kullun sabo kuma kullun ya ga ya samu biya Allah kiyaye ya ce Allah ya ce waɗannan mutane halinsu kenan sun ɗauki wasa da shagala shi ne ma'addininsu wa garrattumul hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su Allah ce fal yawma nansahu kama nasu liqa yawmi ma'ada a yau Allah ce men Allah Allah bai mu makana buka nasiha Allah bai mantuwa amma Allah ya ce fal yawma nansahu nan ta nasu la fa nasihu nan Allah ce nan mantuwa me mantuwa me mu'amala mai mantuwa yau sai mutum abin ke bar shi ko mana Allah zai san mu'amala irin zai mantuwa zan bar ku a cikin wannan hali na azaba shi mana na samu a yau za mu bar su a wannan hali na azaba kama nasu da qayyum haza kama yadda suka bar aiki dan gamuwa da wannan wuni malaka a yau zan su mu'amala irin tasu zan bar su a halin wannan azaba wa ma kanu bi ayatina jahadun kenan da mancewa da abin da ke gaban su kuma da izgiri ko musu game da ayoyin Allah Allah ci gaba ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ce wala kad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm wannan abin da ya same su wannan azabar Allah yanzu kaka ce ba ba ba ba galgadi a Allah ce dole ɗan wuta Allah bai wa mutum azaba kada maka da Allah bai wa mutum azaba ba ta da akwai mutane ba da hujja ne da komi wannan hadin su ya same su bayan Allah ce wala qad ji'na bi kitab mun zo musu da littafi wa ko littafin fasanna ala ilm mun bayani daki daki akan ilimi madud da haka sanan halin da shiga da san halin ana azabar Allah mun zo musu da hujja da littattafai kuma ala ilm kuma littafin hudan wa rahama littafin zaka littafin Allah iya shiryar da kai in ka bi shi kuma ka samu rahama ta Allah amma suka mai da ageyi suka dauki kayan shagala ka ba haka ta same su shine hudan wa rahama amma jayi qur'ani ko littafin Allah shiriya ne rahama ce bi qaumi yu'minun ga mutane masu imani Allah sama cikin lafiya Allah ta gaba هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون na'am Allah ya ce hal yanzu washin mutane dole bayanai da ake suna jiran wani abu daban da za su yi imani me ya saura babu abin da Allah ya rage yace illa ta'wila kura abin mutane suke jira yanzu sakamakon abin da ake hudu sakamakon wa'idin da Allah ya yi na mai imani da na mara imanin amma shi ba in dai wa'azi ne daga komai ba abin da bai zo ba ba abin mutane suke jira ko nan ta'wila ma'ana sakamakon wa'azi ko gargadi da ake shi ko suke jira Allah ce wa yawma ya'ti ta'wilu to ranar wadda sakamakon zai zo sakamakon gargadi in ranar ta zo mana kiyama ta zo ya ƙulul ladina nasu min qabal wa'inda suka bar aiki da wannan abin galgadin da ya zo musu za su rika tabbatar da hujja kansu qad ja'at rusul rabbina bil haqq za su tabbatar gaskiya manzannin Allah sun je mana da gaskiya an ga mana gaskiya ba abin da aka rige an ga mana gaskiya yanzu kenan sun tabbatar su basu da shi ne abin suke suke nema yanzu fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana to yanzu mun yarda mai lahi an ga mun muka kiya mun dauki laifin mu to yanzu shin mun samu wasu masu ceto sun za su sai su bayyana musu agaji musu hudu mu an samu shi suke nema yanzu mun samu wasu masu ceto su hudu mu au nurad ko ku mun samu dama a maida mu fa na'amal ghairal ladhi kunna na'mal me aiki sabo ba wanda muka yi mara kyau ba shin wala ke cewa walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nuqadhib bi ayati rabbina Allah ce inda zaka ga manan akwai halin tausayi hal tashin hankali to walau tara idh wuqifu 'ala an-nar inda zaka ga wani mutanen lokacin da aka zo aka tsaye da su gadangadan akan wuta ta ɓaci ba da magyara za su yi halaita da nuna dola nukattin da ba suka tamani guri dama a mai damu duniya mu gyara ba za mu ƙaryata ayoyin Allah ba wannan kuna mulmuni mu cikin lamu masu imani haka za su nemi abin da bai yi wa Allah ta balbada lahum ma kanu yakfurun min qabl Allah ta wala wala ruddu la adu liman wa an wa annahum lakadibun Allah ya ce sun wadar magana da sun ga su dumu dumu abinda suke ya bayyana halinsa ya bayyana Allah ce wani mutane ce walau ruddu ko da amrata dunne la'adu limanu an za su koma gidan jiya wa innahum lakadibun qayyas nan ta baci ne asa ma in ma ce to aw nuraddu fa na'mal ghayr ladhi kunna na'mal ko a maida mu duniya mu yi aiki da kware ba wanda muka yi da ba kina mara kyau wannan tamun abin da bai yi wa ne Allah ce kada khasiru anfusa wanda dai mutane sun tabar da kawunansu sun halakar da kawunansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin suka kirkira na ƙarya suka bi suka bi suka dogara da shi a yau babu shi babu dai ya bace da dama ƙarya ce ci gaba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
yanwa zamga cikin tsarin ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ke so ya janyo ku zuwa gare shi ku kaɗe ta shi ku kaɗe ta shi ne mai kowa mai komi abin kaɗe ta da ibada sai ka muku ta hudun rububiya shi ne mai kaza wannan Allah da ake kira abotawa ga matsayin shi wa shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza wa shi na Allah ka ce inna rabbakum lalle ubangijin mahalicinku Allah Allah ne shi ne kaɗai ubangijin kowa da kowa kuma Allah ba wani asali na zaɓi sanka ba ya ka a Allah haƙƙi gare shi haƙƙi gare shi Allah Allah zai halakar samawati wal ard fi sittati ayyam Allah shine wa mahalicin samai da ƙasai kuma ya halicci sama da ƙasa a cikin kwana shida wannan akwai gwada kudura ta Allah kuma da tsari na Allah Allah yana yin cikin dufa abu da kibtawar ido amma ya yi su a wannan tsari kwana shidda a cikin bakwai aka ɗauki shidda wanda shi ne a yahudawa ke cewa sun ɗauki zubudu a ranar hutu ganin allah ya fara halittun wannan ladi litinin talata laraba alhamis juma'a wai suka ce sai huta ranar subudu shi ne Allah ka cewa ma masana milogu Allah ce ba ba gajiya ba ta ba gajiya ba Allah bai gajiya ya ture ba masana milogu ba magana gajiya ke Allah haka Allah tsara kashi da kwarar sai suka ɗauki ran sun dura na hutu su kuma da saru a tun da Allah ranar ladi ya fara mutum za mu ɗauki da ranar hutu duk dai ra'ayi ne musulmi suka bi juma'a ita idan Allah ya ɗauka ranar sallar sati gaba ɗaya wannan su suka fara da Allah samu akan juma'a a takaice dai kenan Allah shi ne mahalicin sam ya halicci samai da kasai a cikin kwana shidda su mastawa ala al'arsh Allah ya daidaita akan al'arsh dan wannan shine kamar ibnu sai aka magana ce maganar salaf gaba ɗaya kaf sahabbai tabi'ai suke aqidar salafiya a maganar Allah ya daidaita kan al'arsh ka bar ta a yanda ta zo daidaita wadda ta dace da girman mulkin shi ba sa ka ba ɗorawa a ka za ta yi da ka za wani dubba naka ba ne kurin ka sallama Allah ya istawa alal arshi kaifiya ba ta ka bace ba kuma kanka ture Allah ya ta kurin yan wa aka kawo su da magana da ake magana cewa Allah fi sama a amintu man fi sama Allah fi sama sai ta kama kwanan magana a to za ka ce Allah ka yi sama iya nan inda yake eh iya nan da yake kai zama yan wa Allah subhanahu wataala da ka ta al'arshi al'arshi ita ce ta ki karjin wannan magana san bakwai a wajen al'arshi ba ku yi bane ba mutane kan mu za wani za sama kasa kan sama kaza sama bakwai eh da wani abu ne wanda yake a wajen Allah abu ne karimin halitta ce karamin halitta bai kai kuma ayyukan ta'ala ba annabi ya annabi ya wani misali za ku gane abun a wajen Allah mu ne su ba ce a wajen muke ga abun ya wuce girma haka ga alama a annabi ya ba labarin cewa idan da za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai ɗan wakon aka ce sama kurin kai dai mutum da kurin ka yi imani ya ƙaƙƙallo ya ƙaƙƙallo ka wani shifricin ka tira shifricin ka na za kawo babu bai bai ɗauka bai ɗauko ƙwallo ka yadda kurin imani dan ƙasa kanta wannan duniya kanta wannan tamu kusan tamu dan adam duk ilimin shi a yau bai iya suranta maka haƙiƙanin abin da ya san su bana sai dai misalin kaza kaza kaza kaza ne ya ƙarfi ƙwallo na adam duk ilimin shi kuma ce duk ilimin na adam shi yana magana cewa a ilimin ce a ilimin sun tabbatar sun yi hujja sun yarda da haka duk irin abin da muke cikin wannan kurin duniya wannan kurin sama ba wai sama ta ɗaya ba wannan sama ta mu wannan kurin sarau su wannan kurin abin da yake halittar Allah ya wuce a suka ce a ɗaya muna da jahilci ɗaya cikin ɗaya kamata a cikin dubu muka san ɗaya ilimin da da annabi alfahari a duniya an rubuta kaza ilimin kaza ta wallahi a hakika ne wai suka ce ba mu muna ɗaya cikin dubu abin da sun zama na ba mu san shi ba muna jahilta 99 gwamnati 999 muna cikin ba san ba me yake ciki kuna muna kallo abu an labarin kaza har yau babu sanin me yake ciki ma wanzan muna magana saman duniya ba ɗan adam duk ci gaba da ci gaba duk wannan sayan wallahi wannan sun yarda da haka nan su ce muna jahilta ɗaya cikin dubu da muka san ɗaya a kan ɗaya muka ta wahala to za ka ce sama bakwai da ƙasa da ƙasa bakwai annabi ce inda za a ɗauko su a ɗora kan kursiyin Allah ba a ba kan kursiyin Allah annabi ce kaman ka ɗauko zobe ka jewa cikin sahara zai bace ko annabi ce wallahi haka idan aka dora sama bakwai da ƙasa bakwai akan kursiyin Allah kaman ka ji huzubi cikin sahara ne ba komai bace gaba daya wannan magana kursiyo ba alashi ba idan magana alashi ba magana kuma tarihi komi to aka ce Allah istawa Allah sama da komi yake komi Allah sama da komi yake kurum abin ya wuce kwallo ka kone lagon ka imani kurum kenan Allah istawa ala al'arsh Allah ya daidaita akan al'arsh yugushi laylan nahara yatlubu hatitha dare na lulluba rana ana cikin haske sai daga dubuwa shi zaka ji maganin da awa daya sai ga mutum dubu kikirin ko abin da gaugawa in ranar ta zo kuma shi ma ya kaga daren iya ƙare ranar ta shigo aka sake bin juna ko ne abin juna da gaugawa dare na ƙarewa haske zai zo haske na ƙare wuni dare ya zo haka Allah tsara kayan shi Allah ya ce wa shamsa wa da kamara wa nujum musakharatun bi amr rana da wata da turmamu Allah ya hore su duk ake da sanin Allah ya hori mu mutum moriyar su mutum moriyar rana mutum ta wata da wani abubuwan da Allah ya yi Allah ya shi ne ya ba da dama su yi wannan aikin kowanne wa kullum fi falakin ya sabahun kowanne inda yake iya cikin falakin shi kuma ya tasbihi ga Allah subhanahu wataala kuma muna cin gurgudan rayuwar mu gurgudan moriyar mu ga wannan abin da Allah hore cewa amma magana cin moriyar rana kada ka ba ta kada ba amuwa ya rana ta huce haske kada hatta yanayin rayuwar mu samun a duniya da abincin da muke ci da ruwan da komi iya alaka da hasken rana da muke samu ko da baka shi kai tsaye ana cewa a ilimince a ilimince ina zaka kaddara ce aikin wani dan wata kasa ce ko na adam ne za a kufirkin rana a kada wani inda inda ake wanda an damu ake mutum ne wani mahaluki zai iya wata a kufir bom suka ce inda ake za a yi kufir rana a cire rana ta fasa aiki daidai da cheers daya cikin second sattin ke second a ce a cire ta fasa aiki suka ce ba abin da zai iya cheers kin mai rayuwa saman kasa ko me tuta halitta za ta sandare ba mu iya rayuwa saman kasa ba abin zai saura inda za ku fi to ba ku firkin da wannan zalika taqdirul aziz alim aikin Allah ne to Allah ya ce shine ci da rana da wata turmamu musakharatu bi an saukake su da umarnin Allah ala na koyi jan hankali lahul khalq Allah shike da halittar duk wani abin gaba da halittun shi ne lahul khalq shi kadai ke da su ba wani ta lahul al khalq duka halitta gaba daya ta Allah ce kace wal amr halitta shi ce kuma shi ke tasarrufin su yanda su kayan shi ne ba mai kula mai da su wannan ikirarin wata shugaban bincike ta ingila abin ilimin kimiyya ne take magana cewa magana da da ake yi a ji silanatir haka aga kura aga rana haka aga wata kura haka aga wasu suka suka ce ta ce wannan magana ta ce bayan ci gaban ilimi ilimi ya tabbata kayan bincike ce ya tabbata wannan duniya ba ta haka kurin kwaran ba haka nan a ta ce ya ta zo wani musu musu fasar Allah da ta ce wani gwani ne tun farko ta ce wani gwani ne tun farko ya kayan shi ta ce kuma har yanzu shi ki kontrola kayan shi an musa Allah ne amma ta sa abin bai wace hakkun kwaram ne amma ta ta bai wace haka da kuran kwaram ne ta ce wani guni da ce mai ilimi kwararre kwararre mai ilimi shi tun wani kawai kayan shi shi kuma har yanzu shi ke kontrolan kayan shi mu da mun imani da Allah ne gaskiya kenan kenan Allah lahul khalq shi ke da halitta tashi ce kuma la'amar kuma shi ke tahiyar da kashi gaba daya da haka ce tabarakallahu rabbul alamin Allah ya girmama Allah ya dauka Allah ubangijin halittu gaba daya rabbul alamin kenan ci gaba ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya na kuma Allah iya kiran mu wannan ubangiji wanda aka ba mu labari akan shi Allah ke kiran mu ku kiraye ubangijin ku me wannan iko tadarruan wa khufiya ku kiraye shi cikin halin kaskantar da kai eh ku buta masa cikin halin kaskantar da kai kuma kasa kasa ba daga murya eh idan da raba ne da an kafiya ana kaskantar da kai wajen kira yo yo kana kira wani ne ta ba ba ma da wani kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiya da sahabbai da yake kasa a sunna ce ana tahiya ko a mota kai sunna ce aka kan tudu an Allahu akbar Allahu akbar ana kabara a sunna an ganga ganga aka zo gangara subhanallah subhanallah zaka zuka masa uriya da ana shari'a duk haka tudu ka ta falaka an sa Allahu akbar ana karanta da kai da sunna ce a zo kan tudu kafara ake an zo gangara sai ka sa subhanallah sunna ce ko ka ta mota ko ka an zo tudu kafara gangara subhanallah sai ka daga murya ana ce innakum la tad'una qa'iban wala wala sa'im ina wata una sami'an qariba yace kun ba kuna kiran ga'ibu ne ba kuna kira wani bayanan ne ya Allah da kuka kira kusa yake ya yi ku kusa da wuyan rakumunku Allah bai bukata a daga murya ba ba ba ba sai ta yawon nasu irba wala an fusukum ku ku sauka a kanku sannan wala ta da'una sama wala gaiban fukiran wanda ke beji ko da bainan nan zai ta da'una sami'un qarib Allah kusa yake da kowa naga Allah ya ce ku kira ubangiji tadaru'an wa khufiya cikin halin kaskantar da kai kuma kasa kasa ba a san daga murya wajen kiran Allah subhanahu wataala ai cikin kaskantar da kai wata ruwa nasarar ke cewa ina lalata min kalbin gafinan lahi tudu Allah wa antum kullun bil ijaba nace ku kira Allah kuna da yaqini Allah cikin halin kaskanta da kai Allah zai karba muku yace domin Allah bai karba addu'a gafinan lahi kana addu'a ko kana hadi ne hankalinka a duri daban kana kana addu'a hankalinka a kasuwa ko a wani gari a kai cikin kaskantar da kai annabi ce tabbas Allah ya karba addu'a wanda ke gafili ne amma kai kana mai yakini da kaskantar da kai innahu la hibbul mu'tadin Allah bai san masu mutu gona da iri daga ne kamata mu tsaya Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته